والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين وما سؤال بركة dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mun wannan dare na litinin inin lahadi ɗaya ga watan bakwai rajab dare na biyu wanga wata yana da alforma akwai kuma hadisai da sun ka zo wanda ba su inganta ba abu ɗaya ya inganta shine yana cikin watanni masu alfarma kala kenan me ake son a yi duk abin da Allah ya samu alfarma ka girmama shi da yawan istighfar da yawan sallah duk abin da ya sauwaka na alkhairi amma bai halatta ba bai inganta ba a ce watan rajab an keɓance shi da waɗansu azumi a ce yin azumi cikin watan rajab kwana biyar ko kwana kaza yana da kaza bai tabbata ba akwai hadisai da dama wanda yan bid'a sun ka kirkiro cewa watan rajab wata ne na kaza da kaza da kaza wannan ba gaskiya ne ba ko a ce cikin wanga wata ne dare na 27 an ka kai annabi sama to suna maulidi wannan dare in Allah ya nuna mana dare na 27 za ku ji duk inda yan bid'a suke suna maulidi su ce ran nan an ka je sama da manzo Allah to ko da ya tabbata to da annabi ya je sama ya bude bakin cewa daren da na je sama a kama shi a yi ibada ko yi nafila na dare ne kawai na tarihi shari'a ce ke cewa ku yi kaza ku yi ku samu lada in shari'a ba ta ce ba in kai ba ka samu lada to Allah ya fahimtar da mu muna cikin kitabu tauhid inda mala ya karantar da mu hukuncin dar malaya da zobe wanda ya shahara cikin al'ummar mu ta yau sai kaga mutane yawanci ya yi shahara a bangaren sojawa da polisai ba wai dan su kadai ce ba akwai hatta attajirai manyan alhazzai za ka ga hannu ya tsu goma gabaɗin abun bai da ma can kallo biyu ya isa man ko guda kamar hauka sai ka kowane hannu fakka fakkan zofa mutum kamar kwantar ku ne in an zo wurin reunion kowa na nuna na shi a san mun mun koshi ko an buga bai wallahi malam ba sai ba ga mushrikai nan ba yan kokowa wani ya shigo da kantabara kuma a ɗauke shi sama a rabki ba to inda shirka na ba mutum ka ya bibo da layu a daga mutum sama matar shi na kallo kuma dole ka kalla Allah ya tausaya mana a ka'ada mutum malam mu kama Allah mu yi tauhidi to malam ya karantar da mu sa waɗannan abubuwa layu da kaza al'adu ne mun iske ku a cikin Nijar da malaman su shine taimakon da suke ba jahilai malam a bani taimako malam za mu je igbamen malam za mu yi kaza to addu'a shine yanzu a ɗauka kirkirkir masu dama dama waɗancan malumai masu aiki da rauhanai kuma ce to zamna a duba maka in babu makiya bisa hanya to in ya zan malam boka wancan na farko shi bai duba kawai rubutu kawai yake shi kenan ya wanke ma ka sha in samari ya zo yana son rubutu a yi mai na horin jini duk inda ya hito yan mata su yi ta ganin shi kadai a yi ta rubuta mai wa alkhairu alaika mahabbatan minni a yi ta rubuta mai a yi ta rubuta mai da wani ice birana shi ake ajewa a busar da shi a daka sai a hada mai kawai da ya hito kamar yadda rana in ta hito hannu bai nutsewa shi ko yana ga da ya hito kowa na kallon shi ko wanda bai sha haka ne mana yanzu da ka bi hanya ai ana ganin ka tunda ba barawo kace ba kuma ba makani mutane suke kowa na da warin shi jama'a kuma kowa na da makiya duk yadda ka kai wurin alkhairi akwai wanda bai son ka abadan sai kun koma wurin Allah duk yadda kake sabon Allah akwai mai son ka kun ba wanda zai hana ya soka rayuwa ce haka zakka ma ne a ce kowa sai ya so ka ba ka samu ha wallahi ba ka samu haka wanda matarka ma wata ran sai karanci da Allah an ya ko tana son ka kuma tana son ka da gangan za ta saka kuka ku yi ta rigima an gwaye ku shirya ba wannan hankuri dan shi da an darma muku armi ake ce to sai hankuri ba kai kana ga ka mutsa a darma dai a darma a darma ku haɗu da masoyiya malam shi wanda an siyar ne da yaro ce to sai hankuri wa wallahi ka kama hankuri ba ka gane darasin wa sai ka dan kwambiyu sai ka dan kwambiyu ta fara tsinci ce to ko an canza ta ba a canza ta ba sai nan rayuwa ba akwai jarrabawa cikin ta Allah ya tabbatar da mu akan daidai to ma ne ce fihi masail a cikin babin akwai matsaloli al'ula tafsirur ruqa wa tama'ib fassarar ruqya da kuma sama'ir layu da babba da abubuwan da ake ratayawa to malumai sun yi saɓani rukiya akwai wanda shari'a ta lamince ma mutum wanda ayoyi ne mutum ke karantawa da hadisai wanda sun ka zo da addu'o'i irin hadisin da annabi ya ce wanda ya je ganin marasa lafiya musulmi na farko dai lalla shine ba addu'a ce ba la ba tahur insha Allah kamar da Hausa shine wani ai hankuri insha Allah kafara ce wanga jinya zai wanke ma zunubi shine tahur insha Allah sai kace as'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashfiyaka to bakwai annabi ce insha Allah Allah zai ba shi lafiya kaga wanda rufi'a ce ba wai sai ka karanta yana ji in kana son ka asirta tsakaninka da Allah to mu yau mun ce hospital babu ruwan mu da kai haka rashin inna lillahi kai ruwa an kuma harbi da Allahu akbar shi da ya kashe malam gambo wallahi kuma wanga daki dai ya mutu kaga akwai waɗanda ba a bari su ga maras lahiya duk wanda bai iya magana dan ku kai shi yanzu shi maras lahiya kana ce ma irin ciwon ga ya kashe babanka to ya mutu kenan sai ta tunani yanzu mala'ikan mutuwa kawai yake jira duk yadda cuta ta tsananta sai a nuna mutum insha Allah za a samu lahiya to amma abin da ake so ga maras lahiya yawaita istighfari in ka san ana bin ka bashi dan rubuta ko ka gaya ma wani ko da mutuwa ta yi halinta amma ba a zako ana hirar mutuwa kusan marasa lahiya duk wanda ya shiga rashin lahiya yana da tsoro ba balle in dare ya yi kasan dare shuru kuma yawanci mutuwa ta hido ke su da dare in ka je ofita an yi yawan mutuwa da dare malumai sun yi binciken cewa Allah cikin tausayinsa ne da rahamarsa yawanci an yi kwana guda guda sai kun ji ana ɗauke da gawa kakar kakar kakar to marasa lahiya da ya ga an ɗauke ɗan uwansa an ɗauke biyu wani da kanki zai sallami kansa ofita yawa sun sha gudu wallahi duk daki sun mutu kai kadai na kwance haba da doktor ya kama ku ce ku canza ma wanga daki saboda tunaninsa hankalinsa ya nasu to ku tara duk takwas sun mutu kuma a barka a ci gaba da sa ma serum hikima shine a canza ma daki a kai ka wurin waɗanda masha Allah suna hira lahiyar sulau dan hankalinka ya dawo Allah ya tausaya muna kenan an je ganin maras lafiya ana iya karanta mai wannan yana cikin rukiya akwai rukiya kuma wanda shirka ce kiran wani Allah to kaya amana kakana ina kiran ku ku cika wannan alkawari mun aje muku dan bunturu mun cika amana wallahi ku zo ku taimake mu ku hidda mu kumya ku mai da kasusuwa yadda suke wani ma wurin ɗori sai a ce ina jin kasusuwa makakakakakak yana kiran aljanin aljanin na ga aikin ta wanda shirka duk mai ɗori na hannu ko kawa ya tabbatar abin da yake faɗa ko da hausa ne suna da ma'ana kuma Allah kaɗai ake kira amma da ya kira wani Allah to wannan ɗorewa ya kai shi cikin shirka in kuma an gane ɗorin wani shirka yake sa haramun ne ka kai mutumin ka yi masa ɗori in ka in ya bayyana ba ba mu ce wanda bai bayyana ba yanzu su sun ka sani abinda suke furutawa saboda a asirce amana ce ba a gaya ma kowa laƙani ne ake ba su to tsakaninsu da Allah ne in tauhidi kuke karatu alhamdulillah in wani Allah kuke kira to kun haɗa sai dai Allah ya shirye ku da mu baki ɗaya asaliya tafsiru tiwala fassara a tiwal darasin da ya gabata cikin babu ya fassara mun shine wani nau'i na sihiri da maza da mata ke yi ka ga budurwar da kake so kayi kayi ta kiya sai ka kai sunanta a canza a juya a kada zuciyarka ba wanda take so in ba kuma duk wanda an kai ma sihiri yana ganewa sai dai bai iya kubcewa ne duk matar da sihiri ya kata ɗakin armi tana ganewa kuma sihiri yana lalacewa da kanshi yana iya lalacewa in an binne sani to duk inda an ka binne sihiri duk lokacin da wani ruwa ya gangaro yana iya lalata wannan sihiri ko yara sun ka beto wurin cikin wasa an ka beto dan tilan da an ka ɗarme baban wani daga ran nan ya samu bakin magana in ya dawo ita bata san sihirin ya warware ta yi abun da ta saba ce ta yi mahaukaciya ni za shi ma maka ko ma gidan kutu ko sihirin na an taɓa shi sihiri na lalacewa ba ku ga damana waccan da ta gabata mutane yawa sun yi ta bayani a makabarta na can maraɗi da na tawa gangarar ruwan nan saboda babban sihiri wuri biyu ne ya tasiri a cikin teku tsakiyar teku ko ko makabarta to in ba Allah ya kaddarta an ka tone makabartun nan to ruwan nan da an kai sun kai ta lalata makabartu da yawa mutane kun yi lafiya wani yana cikin hauka za a ka hankalinsa ya dawo sihiri kadai ne mutum gashi bai da lahiya ana warware sihirin zai komowa mutum sha yanzu magani yanzu amma duk cutar da ba sihiri ba sai an yi a hankali a hankali amma in sihiri ne ana warware sihirin hankalin mutum na dawowa waɗanda sun kai sihirin sauran sun mutu sun koma ga Allah suna cikin azaba sauran kuma suna nan sun san su sun kaɗar mai ɗan wani akwai sihiri fa yin shi shine kafirci na taɓa gaya muku wata mata ƙannanta ne fami ta yi ma babban shago su yi aiki tare ana biyan malam da an ka sihirce ta ta mance da shagon sam tsawon shekara biyu ko ta fito gida ta ɗauki mota ce za ta je wurin shago a ba sai ta manta huk ta yi umura kenan wurin umuran ne Allah ya warware tsihiri tana dawowa da mai fita cikin shago wani kullin laya nan wani kullin kwalba nan duk sun ke motoci ana ta shakata ƴan uwarsu ce ita ta tausaya musu shomer suna zamne dan shi wallahi in za ka taimaka ma dan adam kai mai dan Allah kaɗai dan adam bai da garanti ba in dai za ka yi mai dan ya yi ma wallahi gaskiya dan zai sa ka kuka ban hidda kowa ba sai wanda Allah ya ba rahama ba a yi wata ba ina sauraron tattaunawa da wani na aza ko montaji ne sai da nan lura na gane gaskiya ne na ƙara gane ɗan adam da kaga wallahi sai Allah tsohon mai kuɗi ne ya talauci hirar da ake mai sai yana ba da bayani ya ce talaucin nan ya ƙara nuna mai rayuwa yake shi dai irin kyautar da ya bada na motoci alal akal ya san sun wuce ɗari ya bada kyauta mota ba banda gidaje yake wai yanzu da bai da abun hawa ya taba tsaye da wani mutum a hanyar tafiyarsa kuma cikin motar da shi ya bashi shi kyauta amma dan adam mantuwa ya dan rage mai hanya yake wallahi bai rage mai hanya da ka talauce baka da mutane wa walla in kana son ka san mutanen ka ka dan talauce cikin esai kai esai ka talauce baka ga duk an fara warewa to esai shine kai dubara wanda ka saba ba ka so ne dai komai ya kare Allahu akbar Allahu akbar kaddara to da an yi wata kun ga alama shuru a yanzu wallahi ba mu da dama aiki yayyawa dan adam in kana da kuɗi baka ga fami malam wallahi wani baka taba gani shi ba ya rance ci kai babanka da ni nono guda mun ka sha wallahi amma yanzu da baka da kuɗi baka gani a wa za ka gani dan shi kuke gani yan boko da yawa ba su sada zumunta sai a yi ta zagin mutula zumunta wa ba yara ke yanke ta ba manya ne ke yanke zumunta sun fil asar malam yaro ya tashi bai san kowa cikin dangi daga shi sai uwa maraye ne ba wanda ya taba zuwa ya ka ko dala kadago yayi ta boce uwa ta tashi ta faɗi ta sai mai kaiye ta sai mai liver ta tura shi university kudin photocopy ba sai ya girma ya zan babban ofife wani ya zo ya ce wai daga kauye shi kanan yana yarda da Allah yanzu ku nike tambaya zuciya ta mutu mana sai ai ta zagin su a mutanen ba su son mutanen kauye ku kun so su ne mu in kaga muna son mutum kawai ya san wani abu ko gaisuwa ce in kai talaka ne in sai yawa ba amsa ma ba wallahi shi mai kuɗi bai laifi a Nijar dai mai kuɗi yayi laifi ko bai gaida lahiya lau alhamdulillah wa alaikum salam kuna lahiya shi bai gaida ku ba to talaka kana gaisuwa sai an kalle assalamu alaikum a me me kake tambaya kai talauci bai da daɗi ba wallahi talauci bai da daɗi in kai kuɗi kuma ka shiga matsala mala wanga ya roƙa wanga ya ce a bashi in baka bada matsala in ka bada matsala in kai kuɗi kowa na neman sihirce ka matar ka ta bi ka da kulli wanka ya bi ka da kulli kanan ka shi ma ya halba makwabta su halba su danne ka ne Allah Allah ya tausaya mana subhanallah to kenan waɗannan rukiya in dai na shari'a ne wanda ba a yi shirka babu laifi mala yace arrabi'a a salika anna hadhihi salat waɗannan abubuwa da ya ambata sihiri da rukiya da layu kullaha min ash-shirk dukan su suna cikin shirka min ghairi istithna ba tare da hidda wani daga cikin su ba dukan su shirka ne arrabi anna ar-ruqya min kalam al-haqq min al-ayn wal humma laysa min dhalik mala yace yin ruqya da kalamai na gaskiya kirarin Allah da yabo da salati ga annabi wannan babu laifi saboda kambun baka ana gani yaron nan an yaba bakin mutane ya kama shi ba to ana iya tofa mai suratul fatiha cikin ruwa ko ana busa mai da jiki ana shafa mai ko ayatul kursi ko irin addu'o'i da annabi yayi uiduka bi kalimatillahi tamma wa min kulli shaytani wa hama wa min kulli ainin lama ana tofa mai yaro wannan babu laifi ko kunama ce ta halbe ka sai ka zo wani malam da Allah ciwon hannu gare ta ba wani abu suke karatu ba wanda ya sani na farko ka karanta alhamdu sai zuwa wala zuwale kowa na iya kama mu wani ciwon kai ko hannu na ke ciwo karanta alhamdu tun farko sai karshe in nan ka tsaya yayi in kana so ka yi salati ga manzo Allah sai ka ce asallahu alazim rabbul arshil azim an yashfiyaka asallahu alazim rabbul arshil azim an yashfiyaka so bakwai ka saki hannun mutum insha Allah zai samu lafiya ba wani tuddabaru ake danga karatu ba in ka ba da hannunka ga wanda ko alhamdu bai iya ba sai ta cika ma hannu da miyo ya yi ta sohi ashe bai karanta komai ba dole sai mutum ya yi ɗan karatu ko alhamisa anna tamima idza kan min alquran ma la yace la ya in qur'ani ballani to fa kad ikhtalafa ulama yace malumai yani as-sahaba suna da sabani akai hal hiya min zalik yana cikin shirka amla ko ko a'a الثالثة أن تعليق الأوتار على الجواب عن العين من ذلك معنى لك لا ko tsumma ko waɗannan duwatsu ga dabbobi saboda wai kambun baka a kare su daga maita maganar mutane da idanunsu malai ce yana cikin abun da shari'a ta hana asabi'a alwa'id shadid ala man allaka watran wa'idi mai tsanani da annabi ya faɗa cewa duk wanda ya rataye wani abu da sunan ya bashi kariya to Allah bai cika masa muradinsa kenan an yi wa'azi kuma a wata riwaya yace duk wanda ya rataye wani abu wukila ilai a wata riwaya faka da ashraka sannan asamina fadlu sawabi man qafa tamimatan min insan falala na sakamakon wanda ya cire laya da wani dan adam ya sama ɗansa ko kansa abokinka ne ko ɗansa sai ka cire wannan laya amma da nasiha takwas saboda Hudhaifa ya ga wani ya cire mai da ya karanta aya wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun attafi anna kalam Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala ma ce magana da Ibrahim an-Nakhai yayi la yukhalifu ma taqaddam min ikhtilafi li'anna muradahu ashabu Abdullah bin Mas'ud magana da shi Ibrahim ya kawo cewa waɗansu daga cikin sahabbai ba su ganin laihin rubuta ayar Allah a rata yama mutum ko dabba waɗansu kuma suna kyamar to waɗanda suke kyamar abin da yake nufi su ne almajiran abdullahi dan mas'ud su suna ganin laya ko da qur'ani zalla ne barin yin haka shine yafi wallahu ta'ala a'lam